أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه، bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Ah, muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya sake kawo mu wannan lokaci kuma ya kawo mu wannan rana wanda za a gabatar da wannan karatu wanda shi ne fatima na rufe wannan tafsiri na alkurani mai girma kamar da aka saba gudanarwa a wannan masallaci na wannan anguwa mai suna tsamiya mai kaji wanda a yau gashi allah madaukin sarki ya kaddare mu ya kawo mu wannan lokaci wanda za a yi wannan karatu wanda yake shi ne na ƙarshe kuma sai baɗin allah ya kai mana rayuwa muna fatan allah ya mana jagora Ah, kuma in ba a mance ba a mun kwana a cikin wannan sura ta suratul zumari wanda a jiya mun tsaya a cikin wannan sura ah, aya ta ina ji mun kwana aya ta nawa ne wannan aya ta tara ne komi nam kuliya ibadul islam ta to aya ta tara kenan za mu tashi aya ta goma shine fadar Allah madaukin sarki kul ya ibadil ladina amanu taqu rabbakum nan ne kun ok shi muka yi ko na saboda haka za mu tashi kenan a aya ta 11 kenan qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu ad-din wanda Allah madaukakin sarki yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul ka ga ya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inni umirtu ka ga ya musu cewa ni an umurce ni an a'budu allaha in bauta ma Allah mukhlishan lahu ad-dina ina mai tsarkake addini gare shi wato ma'ana shine in zamo duk abin da zan yi zan yi shi don Allah ba zan yi domin a ba zan yi domin kasancewar ba zan yi domin a yabe ni ba ko kuma wani abu wanda za a yi wanda ba don Allah ba na dai ikhlasi an kace ikhlasi shine yin abu don Allah shine zaka ji wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa al-ikhlasu yace sirrin min sirri awda'atuhu fi qalbi man uhibbu la yarahu malakun fa yaktubuhu wala shaytanun fa yabsuduhu yace shi yi don Allah ma na khilafi yace wani sirri ne daga cikin sirri na inda Allah madaukakin sarki wanda na aje shi a cikin zukatan watan na aje cikin zuciyar bawa wanda nake so wanda mala'ika ma bai iya gani ne balle ya rubuta shi shedan kuma bai iya gani ne balle ya bata shi wato shine ma'ana yi don Allah kenan ya zama duk abin da mutum za ya zama yayi shi don Allah to in mutum ya yi abu don Allah to ko an gani ko ba a gani ba ba da matsala shi yasa ka ji wani sahabi yake ga manzo Allah sallama cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato yake magana cewa ya kasance a idan watan ya aikata wani aiki yana aikata ayyuka na alkhairi masu yawa yace amma sai da in ya aikata mutane kuma sai suna gani kuma sai suna yabo ne kuma in ma sun kai bai shi ma wani lokaci kuma sai ya je yana jin daɗi akan yabon da an kai mashi din shin to ya ladan aikin nashi din ya zama don Allah ya shi ko ko dai ba don Allah ya ba to shine sai manzo Allah ya ce mashi a ai in dai don Allah kai to ko an yabe ka akan abin da kai na alkhairi wannan ba matsala bane ba komai yawa saboda haka yi aiki na alkhairi ko a yi shi a boye ko a yi shi a bayyane duk wajen Allah madaukakin sarki duka ɗaya ne abin da ake kallo dai kawai zuciyarka ya zuciyarka ta aikata wannan aikin shin ta aikata shi ne don Allah ko ko da shi ne kawai wani ba kuma wannan dama shi da wahala muna fatan Allah ya bamu dukkan abin zamu yi dan Allah kuma in zamu bari mu bari dan Allah alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake faɗa ma manzon Allah sallallahu cewa ya gaya masu dukkan mutanen duniya gaba daya Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya zama yana bayyan ikhlasi duk abin da zai yi shi dan Allah din sannan sai ya ce bayan wannan kuma umirtu ka gaya masu cewa an umarce ni li an akuna awwalal muslimina in zamo ni ne farkon musulmai min hazihar ummati daga cikin wannan al'umma din wai ma'ana shine ya zamo cewa shine wanda yake cikin al'umman nan ta manzo Allah gaba da Allah ya koshi ya zama shine farkon wanda an musulmi kuma ai da ba manzo sallama ko can wato shine ba ma a farkon al'umma ta ba ai a gaba daya shi yana daga cikin ai farkon musulmi da duk adam gaba daya tun tun kamin halicci annabi adamu ya zo nan duniya ya kaga shi halicci cikin annabi manzo sallama kuma yana yin ibada a sama kaga balle cikin al'umma ta kenan saboda haka dama ko can kowane manzo wato ya kasance shi ne wanda idan Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen shi kaga shi ne farkon wanda yake mai imani domin da ma ai sai dan yana da manzo yana mai imani ne yana farkon musulmin ne sannan Allah zai nada shi ya zama manzo din ko annabi din to shi yasa ya ce an umarce ni in zamo awwal muslimina ni ne farkon musulmi daga cikin al'umma din sannan sai ya ce kuma ulka gaya musu har yanzu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka gaya musu cewa inni akhafu ni fa ina jin tsoro in asaitu rabbi idan ni saba ma ubangiji na ina jin tsoron azaba yawmin azimin azaba ta wani ne mai girma shine yin tashi alƙiyama din nan to wato shine saboda kasancewa su abin suke nema su waɗannan kafirai din a kowane lokaci ga manzan salama suna cewa watan a wai me yasa ya zo musu da wannan abu cewa da wannan alkur'ani kenan wanda ya zo yana kanta musu alkur'ani me yasa wai ba zai dawo ya bi irin addinin da ainihin uwayen shi da kakannin shi ba na bautar gumaka wanda suke yi wai me yasa ba zai koma zuwa gare shi ba wai sai ya zo musu da wani addini daban to shine sai ya ce to sai suna cewa manzan Allah wai ya bar shi wannan addini din to shine yake cewa to ai ni ina jin tsoron in saba ma ubangiji na to ina jin tsoron azaban nan ta yinin nan mai girma shine ta alkiyama nan duk an sani in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana wata azaba ko gare shi ko hakan ga to ba wai don shi bane a'a yana magana ne don ɗaya al'umma ne an fahimta amma shi manzo Allah ba ko su shine rahama ɗaya ai yawa saboda haka sune aljannat sune in sun ka saka aljanna kuma ka shiga in kuma suka hita da mutum kuma ya hita din Allah ya kiyaye mu saboda kaga ashe kenan maganar azaba ga shi manzo Allah ya ba ta taso ba da rahama da azaba ko tan ba su gamuwa ba su haduwa to shine rahama tunda ya faɗa annar rahmatul muhdatu kuma wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin kaga ba maganar a ce manzo sallama watan wata azaba ko wani abu mai kama da haka ya shafe shi to amma yana magana ne da al'umma don su sani cewa su zama suna jin tsoron wannan azaba ta yin tashi alkiyama don gar su aikata abin da zama sabon Allah wanda Allah ya hana din shine in ya kafa yana sai to rabbi azaba bin azimi
قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa yake cewa a kul ka gaya musu da har yanzu Allah a abudu ni Allah nake bauta ma kuma mukhlisan lahu dini ina mai tsalkake addini na zuwa gare shi wai ma'ana shine ni ba ne bauta ma Allah don wani abu a ina bauta ma Allah ne ina mai tsalkake niyyata ba don kowa nake ba saboda shi nake shi ne ma'ana ikhlasi din wanda zaka ga wai duk sauran ma'alumin su gabata kowanne daga cikin su suma haka Allah yake faɗa mana tun daga ahlul kitabi suma ya bada umarni da su ba su zama masu yin ikhlasi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ya zama suna masu tsalkake addini cewa suna yi don Allah da abin suke din to shine yake cewa don haka ni ina bauta ma Allah Allah abudu Allah nake bauta ma mukhlisan lahu dini ina mai tsalkake addini na gare shi ne mina shirki daga barin shirka saboda haka kuma fa abudu ma shi to ku yanzu ku ku bauta ma duk abin da kun kaso min dunihi wanda ba Allah din ba shine gairihi wani shi aka ce fihi tahdidul lahum akwai tsoratarwa gare su da Allah ba su wannan umarni din ba umarni na an halasta musu ba a na tsoratarwa ne sannan wa izanin bi annahu da kuma sanarwa cewa su la ya'buduna Allah ta'ala har abada ba za su wata ma Allah din ba wai ma'ana shine a wannan aya tana gwadin cewa watan a sunan umarni ne Allah yake ba su amma umarni na tsoratarwa kamar yadda ka san yanzu inda zaka samu yaro sai ya ma abinda ba daidai ba sai ka mai magana ka ci ya bari to kaga in bai bari ba zaka iya ce mai to te kai yawa amma ba kana nufin ka kyale shi ne sai ya ba kun yi ma'ana a in kana nufin in yayi din to wani abu zai biyo baya na hukunci gare shi to ma'ana shine na Allah yake gwada masa wato su tin su bota ba duk abin da suka so din amma su sani ba nan gaba akwai abin da zai biyo baya fa to shine ma'ana fa abu duk bota ma ma shi itun duk abin da kun ka so min dunihi wanda ba Allah din ba kaga wannan yayi kama da la abudu ma ta'buduna cewa wa antum abiduna ma abudu wala ana abudu ma abudu wala antum abiduna ma abudu aka ce yana gwadin wannan ayat tana gwadin cewa ba za su bauta ma Allah bane gaba ɗayan ba ka san da ma akwai kafirai waɗanda an yi ishara zuwa gare su na cewa ba za su yi imani din ba ko kamar irin wannan walid ibn mugira da muka faɗa din nan wanda aka saukar da wala tudi kullu halafin mahinin hammazin masha'in bin mimin manna'il lil hayr mu'tidin athimin utullin ba'da zalika zalimin wanda duka aka saukar da wannan ayoyin kan shi karshe sai yake zuwa yake ce mahaifiyar shi wai shi yawa manzo sallama wai manzo Allah ya zazzage shi yau amma wai duk cikin zagin da manzo sallama ya mashi duk gaskiya ne iyaka kawai guda ɗaya ne bai gane ba saboda Allah ya faɗa cewa karka bai ma duk wani wanda yake wulakantacce mai yawan rantsuwa sannan mai yawan annamimanci mai yawan aibanta mutane sannan kuma ƙarshe kuma Allah ce kuma shi ɗan zina ne shi shege ne kuma wani wani kuma sai ce sana simuhu adal khurdumi za a mai alama bisa ga dogon hancin nan nashi wanda yake da shiya to shine sai ya koma wajen ita wanda mahaifiyar tashi yake ce mata to shi yawa manzo Allah sallama wai ya zage shi amma duka waɗannan abubuwan da manzo Allah ya gaya mashi ba wanda ya san gaskiya abin in ba ita ba sai ta faɗa mai gaskiya da takobi ya zo amma ba yawa ta faɗa mai gaskiya ya an kai an ka same shi ya ce mai shi ba ya da uba ya an kai an ka same shi ba haka da kuma zai sare ta to shine a ƙarshe sai ta ce mai gaskiya ne haka ne lalle ba ba ne wannan mugira ɗin nan bai taɓa haihuwa ba take gaya mashi baya haihuwa saboda haka kasancewar baya haihuwa ɗin nan sai ya zan gashi yana dukiya mai yawa kuma ita kuma sai ta ji tsoron kar ya mutu ya zama bai rasa wanda zai gade shi ko to sai ta yi zina da makiyayi ne sai aka samu ciki ne shi ya dalilin samun ciki ne to wannan ayin kakko na misali yanzu abin da ya faru shi bai sani ba shi kuma gashi ya tsohe manzo asar magashi ne shi yasa kaje yake faɗa cewa wai inda manzancin nan gaskiya ne wai da shi za a aikowa saboda ya yi manzo Allah shekaru kuma ya yi shi kuɗi yawa wai inda haka nan ne da shi za a aikowa din ka fahimta to saboda ganin haka nan kaga yanzu shi manzo Allah inda annabi ba annabi bane ba Allah ya aiko shi ba a aye san shi shege ne shi a bayan gashi ya tsohe mashi shekaru kaga ai ya tabbatar da cewa lalle manzo Allah ne Allah ya aiko shi sannan kuma gashi sai Allah ce sana sin huwa al-qurumi za a mai alama ga wannan dogon hancin nashi din kuma karshe ya tayi wurin wannan yaki sai an ka sare hancin nashi din kaga kenan kame abin ya faru ba an ka bashi labarin za a yi haka nan kuma an kai din kaga ai kamata a ce ya imani inda yana da rubu to sai zan ba zai bai imani ba haka ne mutuka din shi to wannan kaga ta so ta yi kama da wannan da Allah yake cewa su bauta ma abin da suke so din aka ce ishara ce zuwa ga cewa watan a ba za su yi imani ba to sai Allah ce ulka gaya masu innal khasirina haƙiƙa waɗanda suke hasararru ma'ana in kana fita waɗanda a hasararru na gaske shine yace allazina khasiru anfusahum sune waɗanda sun ka hasarantar da kanunsu wa ahlihim da kuma iyalansu yawmal qiyamati ran tashar qiyama shine bi takhlijil anfusi da dawamar ran kanunsu fin nari a cikin wuta wa bi adami wasulihim ila al-huri da kuma rashin samun sado su zuwa ga matar su da aka tada musu da aljanna al-mu'izzati lahu wanda aka tada musu bil jannati cikin aljanna law amanu inda su yi imani ne ah sai Allah madauke sarki yace ala yace ku sa'a ku ji lalle zalika wannan huwa al-khusranul mubin shine hasara wacce ke mabayyana wato ma'ana shine abinda Allah ke magana cewa ah wata innal khasiri da waɗanda aka sararru na gaske sai ce allazi na hasiru an kusaru su ne waɗanda sun ka taɓar da kansu sun ka hasarantar da kansu wato wai ma'ana shi ne sun ka aikata aiki na kafirci wanda Allah ya sa su wuta sannan wa ahaliyin kuma sun ka hasarar iyalansu sai aka ce kowane mutum Allah ya tarar mashi gida cikin aljanna an tana mashi gidan aljanna da matan aljanna da an ka tana dan mashi da dukkan ni'imomi gaba ɗaya wanda an ka tana mashi duk suna cikin wannan aljanna din baki ɗaya wanda amma in ya zama ya aiki wanda ba wanda ba ba na kwarai ba wanda ba za a sa shi aljanna din ba to shikenan sai a kiba shi su wadin kaga ya hasara su kenan shi yayi hasara kai ne saboda ya aikata aiki na sabon Allah wanda ba zai riba ya shiga wuta kuma yayi hasara waɗancan iyalan da an ga ta da mashi a can aljanna din wanda inda ya aiki na kware da an bashi aka ce wannan ake nufi kuma aka ce yana dauka har yanzu watan yayi hasara ta ya hasarantar da kan shi yayi aiki wanda yake zai kai shi wuta sannan in ya zama a nan duniya shi kadai ne wannan aiki wanda ya shiga wuta amma iyalai ne su kuma sun aikata aiki na kware wanda za su shiga aljanna su kuma to su kuma yayi hasara su don sun rabu kenan har abada ba su kara gamawa don su aljanna za su shi kuma yayi wuta kaga yanzu da dai hasara da ta shiga ciki to duka an fassara da haka an ce wannan duk yana iya dauka din shine innal khasirin allazina khasiru anfusahum sunna sun ka hasara kansu wa ahlihim da iyalansu yawmal qiyamati ranar qiyama ala zalika huwa al-husranul mubin yace wannan shine hasara mabayyaniya mm
lahum min fawqihim zulalun من النار ومن تحتهم هلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون
a to shi ne sai Allah maɗauki sarki ya ci gaba da faɗa yake cewa a na rika tashi na lahum ya sai Allah ce to su waɗannan mutanen da an ka zana din nan waɗanda sun kai wannan hasara sai ce lahum min fawqihim zulalun suna da watan wata inuwa ko kace wani rufi minan nare na wuta ta saman su wannan zulalun sai aka ce an kamanta shi da girgije wato mana ana nufin azaba ake nufi din to shine lahum min fawqihim zulalun suna da giragizai na azaba ko kuma kace suna da wani rufi na azaba minan nare na wuta kuma sannan wa min tahtihim haka nan a ƙarƙashin su kuma zulalun shi ma suna da wani har yanzu rufi ɗin wanda yake shi ma na wuta ɗin Allah ce zalika wannan yukhawifu Allahu bihi ibadahu Allah madaukin sarki yana watan tsoratar da bayin shi ne mu'mine da wannan ɗin liyattaqu domin su tsoron Allah madaukin sarki sai ce ya ibadi fattaquni ya ku bayi ku ji tsoro na abinda Allah yake magana cewa su waɗanda aka fire ɗin nan saman su da kansu su gaba ɗaya ko ina durufi ne na wuta kamar yadda yake faɗa wata aya cewa lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawashi yake cewa lahum min jahannama mihadun suna da shimfiɗa an ga ce mihadu wato kamar shimfiɗa irin wanda aka ma jariri yaro wanda ga karami a kan za a ruɓa zane ko a ruɓa zane a aza shi to iri na yake mihadun din to shine lahum min jahannama mihadun suna da irin wannan shimfiɗa amma ta wuta wa min fawqihim gawashi kuma saman jikinsu ma'ana bargo kenan wanda za mu kusurwar shi ma na wuta da shi ma Allah kiyaye mu to aka ce wannan aya ta yi kama da wancan din cewa lahum min fawqihim zulalun a saman su suna da wannan rufi na wuta shine min dare na wuta wa min tatihim haka nan a karkashin su kuma zulalun suna dauke da wannan wata rufi na wuta wanda Allah ya tana dan masu banda kuma sauran azabobi daban-daban wanda ya shafi tun daga macizai kunamu da kuma bugu na mala'iku da ita kanta zafin wuta duka da Allah kiyaye mu to shine Allah ya ce zalika wannan abinda Allah yake faɗa na wannan azaba ta wuta da duk abinda ya tanada cikin ta yace to yukhayyifu Allahu bihi ibadahu Allah yana tsoratar da bayi ne masu imani liyattaquhu domin su kiyaye wannan wuta din su aikata aiki wanda Allah zai tsaye da su daga gare shi din sai ce ya ibadi ya ku bayi gaba daya yana da magana da duniya gaba daya yace ku sani fattaku ne lalle ku ji tsoro na shine ma'anar takwa kuma shine imtisalul amri wajtinabun nahyi duk abin da Allah ce a yi mutum ya aikata kuma duk abin da Allah madauki suke ce kar a yi ko mutum ya yi kokari shi ma ya nisance shi to wannan shi da abin da yake ce matakwa din nan wannan shine shi yake faɗa cewa duk wanda ya kuma ya samu wannan takwa din to dukkan abin da yake fata ya same shi gaba daya saboda yace duk da alkhairi na duniya da lahira gaba da duniya na karkashin ta waka takwa din yace zaka samu idan mutum yana cikin kunci da takura ne yana son Allah ya bashi mafita to in ya ji tsoron Allah din ne yasa takwa din nan zai samu wannan abu yake cewa saboda Allah yana faɗa cewa wa mai taqillaha yaj'al lahu makharaja duk wanda yake ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita daga duk wani abu da yake ci da kunci takura sannan ce in kuma arziki mutum yake nema shi ma Allah ya bashi in mutum ya sa takwa din shi ma zai samu wa mai taqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan ce kuma bayan wannan idan mutum yana son ya samu a a karkare mai zunubai ne a gafarta mashi shi ma ya ji tsoron Allah kuma ya taƙi Allah a yukafir an husayi atu za a karkare mai zunuban shi ya ce in kuma lada mutum ya kaso Allah ya ba shi babba mai yawa shi ma da ya ji tsoron Allah ɗin kuma ya taƙi Allah yukafir an husayi atu wa yi uzam lahu ajira za a ba shi lada mai girma ya ce in kuma mutum ilimi ya kaso Allah ya ba shi shi ma ya ji tsoron Allah saboda wattaqullaha wa yu'allimukumullahu ya ce in kuma har yanzu a ma ba duniya ɗaya ce ba a a lahira ma mutum ya kaso shi ma yana so in an zo wajen tsallaka sirati mutum ya tsallake shi ma ya ce mutum ya tsoron Allah saboda Allah yana faɗa wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunjil ladzina taqaw wannan sirati kenan Allah ya ce kowa sai ya bi saboda sai dai za mu tsirar da wanda sun kai tsoron Allah wanda zarar zalimi da fiha jufiya amma za a ba wanda a zalume kafirai kenan suna durkushe a cikin mana za su faɗa cikin annar kenan sannan ce kuma in ma aljanna kaka jin ka shige cikin ta gaba ɗaya ciki ya ce shi ma dai tsoron Allah za a sanyawa saboda cewa tilkal jannatin da tunuri su min ibadina man kana taqiya ya ce wanda an mai tsoron Allah sai Allah ya ce da shi mun ka ga dan mai ta wannan aljanna din wannan haka shehu radiyallahu anhu yake faɗa ya ce shi ne takawa din nan duk mutum ya same ta duk abin da yake so kowane iri ne ne da na duniya da lahira gaba ɗaya zai samu to shine Allah ya ce ya ibadi fattakuni na'am
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشر فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هديهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النير
to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa cewa saboda haka sai ci to ka gane ya faɗi waɗanda suke masu aiki wanda ba na ƙwarai ba wanda za su shiga wuta to sai ci amma wallazi na ta ne buɗa huta amma waɗanda sun ka nisanci bautar gumaka sai Allah shi ne waɗanda sun ka nisanci a ɗaguta aka ce a ɗagut aka ce wato a ɗagutu shine watan gumaka a ɗagutu kuma ana cewa shi ɗan dagutu aka ce kuma duk dai wani abu wanda aka bauta wanda ba wanda aka bauta wanda ba Allah ba suna ne dagutu to shine Allah yake cewa wallazina ce ne daguta waɗanda suka nisanci shi wannan dagutu din nan an yi abuduha sun ka kibauta mata wa anabu ila Allah sun ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shine akbalu suka huskanta zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan sai Allah ce lahum al-bushra waɗannan mutanen al-bishri ya tabbata gare su bin jannati da samun aljanna sai Allah ce fa bashir ibadi ka yi mabayina na kwarai albishir da wannan ita aljanna din nan wanda ita wannan ayar da ake cewa wato ta sauka ne a cikin sayyidina Usman ibn Affan da Abdurrahman ibn Auf da sayyidina Sa'adun da Sa'id da Lahab da Zubairu radiyallahu anhum waɗanda su ne mutum guda shidda sai ka dauko wadancan kula fa'ura shi ne sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali to su ne waɗanda aka ma albishir aljanna nan guda goma to su waɗanda guda shidda ɗaya amma aka ce ta sauka ne saboda su tsawon lokacin da sai na usmanu a waɗanda su da zana yanzu guda shida ne sai da abokan siddiqu bayan ya musulunta ne sai sun ka haɗu da shi suke tambaya ta shi wai kai a kai ka musulunta sai ke ba su labarin da dai shi ba shi ya yi imani da maza sallama ya ba su labarin musulunci da komi to shi an sanili sun ka musulunta su ma to shi ne aka ce shi ne wannan ayat ta sauka da su ake magana cewa wanda zina ce ne da gudu ne wai ma'ana shi ne sun ka nisanci bautar waɗannan abubuwan da ake ta bauta waɗannan gumaka ɗin waɗanda ba Allah maɗaukin sarki ɗin ba aka ce kuma har yanzu wannan kuma har yanzu tana magana aka ce inji wasu malama har yanzu a cewa watan akwai waɗansu mutane ne guda uku waɗanda suke a cikin lokacin jahiliya su tun wancan lokacin su kwacan suna da imani su saboda sun san labarin manzo sallama cewa zai zo shi yasa a tun a wannan lokacin su suna faɗin la ilaha illallah aka ce saboda haka su ne akwai zaid bin amr bin nufail da abu zarri al-ghifari da kuma salman al-farisi wanda su ne aka ce ita wannan aya din gare su ne take magana cewa wallazina ce ne hudda huta din wanda su ne suka nisanci bautar gumaka tun a wancan lokaci wasu ma suka ce kai da manzo Allah ma take da sallallahu alaihi da kai ne da saboda shi da ma ko da ya tashi a garin Makka ya tashi gari ne wanda ake bautar gumaka shi da aka yayi haka bautar gumaka ke gare su da shan giya yanda ka san irin sadda ana yin ana dakan hura ko a ce ko gidan kowa ana yi ne ko wani lokaci ai kaga da waya ka zo ga gida baka isko a ce ga wata gida mai hurawa misali haka su ma can da suke da giya su ma duk inda zaka zo akwai tulun giya cikin gida ko ina da ko ina to amma duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi manzo sallama duka kyamar su yake tun farkon tashi shi bai taba jin yana da sha'awa ko ɗaya daga cikin su ba to wasu ga ce ayar ma tana magana da kan manzo da kan shi sallallahu alaihi wasallama to shine Allah yake magana wallazina cin da buta an yi abuduha wa anabu sun ka koma ila Allah zuwa ga Allah waɗannan mutane lahumul bushra albishir da farin ciki ya tabbata gare su da samun aljanna fa bashir ibadi Allah ce kama waɗannan bayin na wani ƙware albishir da samun aljanna Allah ya sa da mu ciki sai Allah ya ce su ne waɗannan allazina waɗannan da yastami'una alqawla waɗanda suke jin zance fa yattabi'una ahsanahu sai su bi mafi kyawun shi wannan zance din wa huwa ma fi salahuhum shine abin da da gyaruwa da kuma wato muhimmanci ga lamarin su sai Allah ce ulaika to waɗannan mutanen su ne allazina hadahumullahu waɗanda Allah maɗaukin sarki ya shiryar sannan wa'ula'ika Allah ce waɗannan mutane hum ulul albabi su ne ma'abuta ƙwayar hankali su ne ashabul quli a ma'ana shine sai Allah ce Allah zai sami'una qawla su ne waɗanda suke jin zance fa yattabi'una ahsanahu sai su bi abin da yake mafi kyau daga cikin zancen aka ce ma'ana masu jin zance su bi mafi kyau wai in mutane sun tafi maganganu za su ji magana wancan da ta wancan da ta kowa amma ƙarshe za su duba sai su kalli maganar da take wannan ita ce ta daidai wadda ba ta saɓon Allah ba wadda ta yi daidai da shari'a to aka ci shi yake nufi wasu kuma suka ce a abin da ake nufi da shiya wato waɗanda za su saurari maganganun waɗansu mutane kuma su saurari alƙur'ani abin da alƙur'ani ya faɗa amma ƙarshe sai su watsar da maganganun mutanen sai su yi amfani da magana da shi alƙur'ani ya faɗa suka ce shi ake nufi da waɗanda Allah zai waɗanda ayin ya sami da kaula fa ya tabi una hasana hudu sannan kuma aka ce kuma har yanzu ne waɗanda za su ji watan alƙur'ani da kuma abinda manzo sallama har yanzu ya faɗa sai su ji wanda yake muhkam nashi su bar wanda yake mata shabe ma'ana muhkam shine watan waɗanda hukuncin su ga yake hili yake karara ba koyi abun yake ba shi ma'ana muhkam din wanda an karanta an fassara ce ga hijisi kara da an yi gani za a gane don akwai ayoyi alkur'ani waɗanda su mutashabi hatu ne amma dai mu kamar suna hewa shi suka shi yasa zaka ji wata ayi Allah yana faɗa cewa shi alkur'anin nan an saukar da shi kuma uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin alim yace an kyautata ayoyi na shi ma'ana dukkan su muhkam ne waɗanda an kai bayani ana gane su kuma can wata ayi ya faɗa cewa fihi ayatun kunna umar kitabi wa ukhra mutashabihat ko ya ce waɗansu masu rikitawa ne ma'ana shi ne irin abin da shafi irin ar-rahman alayhi tawa an ci yana daga ciki irin hurufin qur'an din da ake fara farko wasu a farkon wasu wuri haka irin alif lam mim su alif lam ra su alif lam mim sa su ga sunan da duka aka ce suna ciki da kuma dai sauran duk wasu ayoyi wanda su zaka ga magabata sai su ce abinda ma'anar su waɗannan qira'atuha tafsiruha kawai abinda an ma'anar su kawai in ka karanta kawai ka wuce shine fassarar su kur to aka ce wai ma'ana shine allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu in sannan sai Allah ce ulaika hum ulaika allazina hadallahu adahum Allah subhanahu wa ta'ala shiryar fa ulaika hum ulul albab wadannan su ne ma buta ƙar hankali sannan sai Allah murakin sarki ya ce shin afa an afa man hatta alaihi kalimatul azabi yanzu wanda kalma ta azaba ta tabbata gare shi shine Allah ya faɗa alhamdu Allah jahannama dinnan cewa zai ci kwata jahannama da mutane da aljanu gaba daya to shine Allah yake cewa afa anta afa man haqa alaihi alaihi kalimatu azabi yanzu wanda kalmar azaba ta tabbata gare shi afa anta to yanzu kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tun izo kana kamar da man finna da wanda a cikin wuta wai ma'ana ana gwanin cewa shi dan wuta ne shi ya to yanzu wanda ya riga ya aikata wannan aiki karshe ya shiga wuta shi yanzu manzo Allah kana shiga can ka hikkar da shi daga cikin wannan azaba ta wuta wanda ya mutu baya da imani saboda shi wanda ya mutu bai da imani ba magana ceto gare shi to saboda haka shi sa Allah yake cewa saboda haka ai waɗannan mutanen kafirai ne za su mutu akan haka nan ba su da imani sannan kuma ƙarshe za su shiga wuta kuma yanzu shiga wutar nan har abadan yanda ai aljanna za a shiga khalidina fiha abadan su ma haka da to Allah ya kiyaye mu to shine Allah yake cewa a afa anta tun kizaron fil nari
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد
a sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa lakin allazina taqaw rabbahum yace amma sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijin su bi an ada'u shine sun kai ma Allah biyayya sai Allah ya ce su kam lahum gurafun su kam suna da waɗansu benaye min fawqiha gurafun kuma saman su akwai wasu benaye an ka ce guraf watan gini wanda yake dogaye gini haka ga manya manya wanda a cikin ake su guraf wanda aka ce kuma waɗannan girginan watan wanda a cikin su yana ganin wanda annawaji shi ma wanda annawajin zai iya ganin shi shi ma iya bukata haka ne to shi wannan gurbin wannan suke kuma mataki mataki masu tsawo sun daga sama kwarai wannan duk wani gini za a gani yanzu misali kamar murar daya in mutum ya zo abuja sai ya ga cewa to ya zo inda da biyana ya shi ko ba inda ofisar suke to can waɗannan ne su ne wato waɗannan ne duka a jagon ne na kwanan da ake da sunan ne ai ana so a ga benin wanda yake ofisar wanda yake original din to yana ta aljanna ne shi ne wannan gurf din aka ce gurafin suna da waɗannan gine-gine waɗanda suke dogaye benaye kuma yin toki a gurafin kuma saman su ma haka hawa hawa da ɗaya wanda ba a zai sai Allah ɗaya sai ta kabin da yi sai Allah ce mamniyatun waɗanda suke abin ginawa kuma su waɗannan benayen tajirimin ta tal anharu ƙoraman ni'ima suna gudana a ƙarƙashin waɗannan benaye ɗin sannan bayan wannan wa'adan Allah sai Allah ce wannan alƙawari ne wani Allah kuma a sani shi Allah la yukhlifu al-mi'ada baya saba alƙawari saboda haka Allah madaukakin sarki bai saba alƙawari saboda haka wannan alƙawari ne wanda Allah yayi haka nan din za a yi wanda anan abin da Allah yake cewa ya gina ya tanda waɗannan gina tan gidaje waɗanda suke masu ɓarciya ma ɗaukaka masu gini kuma wanda yake gini wanda yake ba wai irin gini da duniya wanda aka saba ba wanda dama duk abin da za a gani a nan duniya ko can samfur ne kawai na lahira ko can komi daɗin abin komi kyawu ne a sai an zo a lahira ne sanda su kobar jirgin shi nan duniya din matsayin jabo yake furo to shi ne na Allah yake cewa watan ya tanade su kuma an gina su kuma ƙoramun masu na gudana a ƙarshen su wanda mafi yawanci bisa zaka ji ana faɗa cewa tajiri ne ta tare anharu din nan aka ce abin da ake nufi shine anharu min ma'in gairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin ladatil sharibina wa anharu min asalin musaffa waɗanda su ne ake rikita ƙwarmon da duk da aka faɗa cewa an harin na gai asirin ruwa waɗanda ruwan ba iri wanda aka saba da su na duniya ba duk wasu ruwa da kake tunanin ka sani su yawan wuta ne su faru ne duk dai abin da ka sani da ruwa wanda kana ganin su ne masu tsada na ƙura da ka in ka sayi ka sha su ne masu tsada to ba irin su bane aljanna ba sannan nono kuma shi ma ba irin duniya ba wanda shi na duniya kamar da aka sani tsakanin tumbi da jini ne gaituwa kaga tsakanin ƙasa ta gaituwa ko wanda ya muku ta tsada shan mukin nan ne to ba iri bane shi ma na zuma shi ma Allah ce ba in ta duniya ba ta shi ma don ita ma ta zuma ta nan duniya shi ma kashin wani ƙwaro ne na kasha ita ko ce ba ita bace ba a wata ce ta musamman da Allah ya halitta ne to shine Allah yake magana waɗannan ƙorama suna gudana a ƙarƙashin ita wannan ƙorama ɗin a cikin wannan su girgin da aka yi to Allah ya tabbatar da macin haka sai cewa da Allah ya lafi mai Allah baya son alƙawari yayi alƙawarin zai ba mu mine waɗannan abubuwa ɗin
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعل ثم يجعله رقاما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب
Allah maɗaukin sarki ya ce alamtara shi a shi baka sani ba an Allah cewa lalle Allah maɗaukin sarki anzala minas sama'i ma'an shi ya saukar da ruwa daga sama kuma waɗannan ruwa din fasalakahu yanabi'a sai Allah ya sanya su waɗannan ruwa din yanabi'a fil ardi suka zamo idanuwan ruwa a cikin ƙasa bayan ya saukar da su daga sama din thumma yukhriju bihi zar'an sannan sai Allah ya fitar da tsire-tsire da su waɗannan ruwa din waɗanda su wannan tsire-tsiren mukhtalifan alwanuhu launin su kalolin su kala-kala sun saba da juna sun mai hiju sannan daga baya sai wannan abin ya bushe fatarahu sai ka gane shi bayan ba da kudrati bayan da ya kasance yana tsanwa kore kina matsalan ga misali sai ka ganshi musfarran ya dawo ya zama fatsi-fatsi kamar yalo kina sun mai ja'alhu hudaman sannan sai Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zama kuma kalmami Allah ya ce inda fi zalika hakika a cikin wannan la zikira ya ce wallahi akwai tunatarwa da wa'azi liƙulil albabi gama abuta makayar hankali a nan allah abinda yake magana cewa an zala min sama ima'an ya saukar da ruwa daga sama fasala kuhu yana bi a fil ardi sai ya sanya shi ya zamo wato idanuwan ruwa a cikin ƙasa wanda ake cewa duk ruwan da aka gani cikin ƙasa din nan ya to asalin su daga sama ne wai ruwan sama ne duk ruwan da aka gani cikin ƙasa aka ce na sama din ne yanzu ai kana gani inda zaka tabbatar da haka zaka ga cewa idan aka yi ruwa duk shekar da aka yi ruwa da yawa sosai haka to za ka ga wannan shekarar ruwan da an kai inda su ka cika duk kowane gebe ya cika can ya cika can ya cika sai ka isko a wannan lokacin a duk sanda za a gina sai ka isko wasu riyoji haka wanda da su da su dauke da ruwa haka amma a sai ka sun dawo da ruwa wai saboda wannan ruwan sun yi yawa na sama ne saboda ko ina ya cika a da ruwa haka sannan duk inda suke da manyan wurare haka ga inda suke da manyan dam dam da inda suke da manyan ruwa haka za ka isko su ma haka su din da an gina rijiya ba wahala sai a cima ruwa gare ta to aka ce duk ruwan da aka ganin ana gina rijiya suna cimma da masu hituwa cikin duwatsuna da kowane ina yi gaba daya inda cikin ƙasa ɗin nan ne ne aka ce asalinsu daga ruwan sama ɗin ne to shi ne Allah ya nufin cewa ya sauko da su waɗannan ruwa ɗin sai ya sanya sun ka zama yana bi a fil arzi watan idanuwan ruwa masu ɓuɓɓugowa daga cikin ƙasa bayan da daga sama sun ka sauko ɗin sannan sai Allah ce sun mai kurji bihi zar'an sannan sai Allah ya fitar da tsire-tsire da su waɗannan wanda tsire-tsiren nan da waɗanda aka shuka da waɗanda ma ba a shuka ɗin ba tunda ka san akwai wanda aka shuka akwai kuma wanda ba shuka su aka yi ba tunda kaga a ta fama da su wanda ba shuka ba ko su harkiya ko a ta fama da su gawa kaga ba shuka su aka yi ba to duka Allah ya ce shi yake fitar da waɗannan tsirin da wanda aka shuka din da wanda ba shuka baki daya da waɗannan ruwan waɗanda ya saukar daga sama din kuma duk sauran ƴaƴan abubuwan da aka yi tun daga gero dawa masara shinkafa alkama wane ne duka da ƴaƴan itatuwa tun daga su mangoro su gwaba su miciri dukan su duka ruwan nan ƙwara guda ne Allah ya ba su kuma sai ka isko kowanne sai ya nashi ƴaƴa kuma kowanne da kalan nashi ɗanɗano daban kuma kuma tare da cewa ruwa guda ne kuma aka shayar da su wani to duka wannan Allah yana bari iko ne nashi ya ce shi yake fitar da wannan tsire-tsire wanda bukutar isfan alwanu za a ga launin launin su ya cikin za sai ka yi wancan ya cika tsanwa da yawa wancan bai da tsanwa kwarai wancan yana da ɗoro-ɗoro haka ne za a ganin wasan ma'ana su ganyayyakin waɗannan shirke-shirke ɗin kala-kala ɗin to shi ne Allah yake cewa bukutar isfan alwanu sun mai yahiju sannan daga ba sai ka kuma ya bushe wai ma'ana shine bayan an gama komi kaka ta yi iska ya buga kaga wannan lokacin duk sauran abubuwa za a ci gaba da bushewa wannan lokacin to shine Allah ya ce sun bai hiju sannan daga baya sai kuma waɗannan abubuwan da an ka shuka din da sauran duwanan tsirtsirin gaba ɗaya sai su bushe fatarawa sai ka gansu bayan da suna da tsanwa da kore sai su dawo su zama musfarran suna fatsi-fatsi ko kace suna yalo makanga su mai jaru hudama sannan sai su kuma kuma kalmani wanda da iska ya ta guguwa kawai su tsarki shi kenan kurun shine ma na hudama din to shine Allah ce inna fi zalika lalle cikin wannan la zikira akwai wa'azi li ulil albabi ga masu ƙwayar hankali amma anan an kawo shi da siga ta ruwan sama amma akwai wani ya fasara da Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin shi wanda yace abinda ake nufi da shi ya wannan ruwan saman da aka nufi ci alqur'ani aka nufi da shi ya wai ayat alqur'ani ayat daga sama an ka saukar da shi ya saboda ka shine aka nufi an ka saukar su kuma su wane ne waɗanda ya nabi a fil ardi wanda suka zama matsayin kaman a idanuwan ruwa da su kuma cikin ƙasa sai an ka ce zukatan mutane za su karɓi ƙur'ani su kuma ɗin to sai aka ce kuma sun mai kurji bihi zara al-mukhtalifan alwanuhu sai kuma bayan sun shiga cikin ƙasa ɗin sai su tsirar da kuma tsire-tsire kala-kala daban-daban sai an ka ce bayan sun shiga cikin zukatan mutane kenan sai kowa sai kuma yanayi ne sai ya fassara abin da ciki wannan musulmi ne na ƙwarai mumini mai kyau sai ka gan shi da harkoki na ibada duk abin da aka yi na aikin Allah yana yi kuma daidai kuma don Allah ya kai to kaga wannan ruwa sun ugwa wuri masu kyau kenan kaga sannan wani kuma sa ka samu addini nashi ne sama sama yake sai a hankali yawa sai ka isko wani lokaci ma wani abin na ibada ya ga dama ya ce shi abu kaza mai waya misali ya mai nauyi to shi- kaga irin wannan shi ma abin da ya tsiro kenan daga tashi zuciya kenan wani kuma munafiki ne shi ma gaba ɗaya duka duk abin da za a yi ɗin kawai dai yana yi ne dai ba don Allah ba kawai yana yi ne don ɗaya dai kurum a riga a ce dai mai sallar kurum da ya zo ana yi don wasu ayyuka ana yi ne ibada don daga a ce baya ne kawai sai ya zo ya shi to amma cikin zuciya tashi bai kalli abin ba kaga shi ma abin tashi zuciya tsare kenan kaga muhtalifan alwanu hukke na tsare-tsaren da aka magana din haka yawan kudu bai ce da haka ga wannan tana ishara ne zuwa ga wannan shi wa alqur'ani yake nufi din zukatan mutane su ne wannan yana bi'a fil adu abinda ake tsararwa din shine ayyukan mutane din da kuma himmar su cikin ibada din sannan kuma har yanzu in ma mun dauka shi ma a matsayin watan ah, shuka ake nufi shi ma abinda ake nufi da shi ma'ana matsayin wani babban misali ne Allah ya kawo rin domin ya zamo abun lura da kuma ganewa wanda zai sa mutane su gano cewa lalle tashi alƙiyamar nan dai da aka yi ta fama da kafirai ana ta yi da suna cewa su busu yadda tashi alƙiyamar nan ba ba za a yi ba kaza kaza ba to don ɗaya Allah ya tabbatar da tabbas lalle akwai shi din shi yasa sai Allah ya kawo wannan tun da kaga yanzu kusan da aka ce an yi ruwan sama a lokacin da aka waɗannan ruwa na sama ita ƙasa ga wani lokacin ba ta tace ita to kuma a wannan lokacin kaga mutum zai ebo iri ne wanda zai shuka shi kuma ya zo gona da shi ya wannan irin nashi matsayin matacce yake ai don busu shi ne bai da rai amma zai zo ya gina rami ya sanya shi ciki shi ne aka ce matsayin kamar ya mai kabari kenan sai mai kasa ya ruhi ana nan kuma sai ɗaya fito kuma aka ce yanzu a tashi alƙiyama kenan ko ka san da ma an ka busa ƙaho an ka mutu bayan duk an mutu kuma gada baya za a busa a tashi ko yawwa to shine wannan ah, hituwa da za a yi matsayin kenan kamar ah, an an tashi ƙaho amma an- an a tashi alƙiyama kenan don yanzu shi wanga shi ka wanga tsabar da ka zuba cikin ƙasa ne ga ta ta mutu an gane bayan ta mutu ne ka sacin ƙasa ka mata kabari bayan ka mata kabari kuma yanzu ga ta tashi ta hito kenan za a tashi alƙiyama kenan bayan ta hito ne kaga za ka ci gaba da gyaran ta da duk abin da za ka yi mata ta ci gaba da girma har ta kai inda za ta yi ƙwaya kuma bayan ta yi wannan ƙwaya kayan ƙarshe kuma za ka girbewa wanda ake cewa shi yasa za ga in ta yi eh, in dawa ce ko gero ko ma dawa ɗin shuka ne dai za a ga in ta isa sa- girbi ɗin ko wacce ina ba za ka ci ta ɗan duka ko yawa ko dawa ce ko kai ko ma wani abu ne inda ya ƙwayar ta ƙosa ɗin ya isa a girbe shi ko shinkafa ce ne ka ji ko ta ɗan duka kila ko yawa to shi ɗin ne to wai ma'ana eh, aka cewa kamar irin su da mutane da suka gani wai kawai mutum ya tsufa kamar ya kusa mutuwa kenan shi ga ga- gani na wasa ko to wai ma'ana alama ce ta cewa su ma lokacin su ya taho na cewa to tafiya ta taho ba saboda mai daga sun duk sun kwanta to kasa su ma su kaso inda kansu kaga daga nan mutum zai zo ya girbi in ya girbe sannan da ba su yi da bushe sannan a dawo magana yanka ko to kaga daga za a an ka zo an kai yanka to kaga nan ne kuma mutum zai zo matsayin kai an mutu tashi alƙiyama ne da su yanzu nan kai ka musu tashi alƙiyama sun mutu ka shuka an tada suwa kuma yanzu gashi yanzu za a musu misali kaga dole da an kai yanka kaga daga nan ne kila ka ce wangana mai a sai da shiya wangana a sai a kai mawa da shiya wangana kuma a su suke shi wangana a samun hewa kaga ka musu misali shi kenan kowa ya ta gidan shi kaga matar wai ma'ana Allah yana barin tashi alƙiyama yana nan wanga abin da aka yi na shikka kan mutum ya dauka don ɗaya samu tsaba ɗaya ne aka bai shi ya A- ana gwada mai akwai tashin kiyama shi ma yana nan ne duk abin da aka yi kayan ƙarshe sai ka isko ƙasar ita ma sai ta waye gari yanzu da bayan tana busa sa'in kan mata wannan shuka ta dawo ta zama ɗan washar duk inda ka diba to yanzu kuma gashi an ebe duk abin da aka shikka ɗin gaba ɗaya to ebe shin da an ka yi to kuma sai gashi a yanzu da kaka ta yi ɗin don an kwashe komi da kara da mi da mi kuma sai ya koma ta yi busa shi ne kamar da ita ma ƙasa ta gwada maka ita ma tashi alƙiyama din ne da ta mutu sai an karaya ta da wannan shiki-shikin ita ma yanzu gashi kuma an yi tashi kiyama don an kwashe abin da bisa gari ta da shiki nan kamar da kasa ita ma duniyar duk mutanen da a duniyar gaba ɗaya za a kwashe su daga bisa gari ta ita ma a yi tashin kiyama shi na a koma can wani wurin daban wata ƙasar daban to shi ne Allah yake magana saboda wannan ƙasar canza ta zai an gane yau mutu baddalar ardu wasu samawata Allah ya ce za a canza da sammai da ƙasai da duk canza su za a yi gaba ɗaya na tashi alƙiyama ne ba wai waɗangan ne za a yi kin su lokacin ba to kaga wai kamar yadda ka san ita wannan kasa taka duka ka yi mata shuka ka eh da duk shuka taka gaba ɗaya da bayan ta koma hanko ba ta da komi to wai ita ma gado ne haka nan za a yi mata din za ta zama nan za ta sha kiyama din nan an kwashi ba kowa ita ma ta zama hanko din baki ɗaya to duka dai wannan karantarwa ne wanda dama Allah madaukakin sarki yana tabbatar da su mushrikai da suke nuna cewa ba su yarda da tashi alƙiyama nan ba to Allah yana gwada musu yana nan kuma yana gwada musu ma kullum ma sai kowa ya mutu shi ma da kai ne kullum saboda duk lokacin da mutum zai kwanta bacci mun kanta a hadisin baya ko cewa wani mutum nan da yake cewa manzo sallama wai ita aljanna idan aka shige ta shin ah, yace mu dinan duniya in mun ka gaji in mun ka dai bacci ne sai mu samu hutawa da jin daɗi shin can aljanna in muna sun mu huta ce akwai kwana can ana kwana cikin aljanna sai manzo Allah ce mace a to ai shi bacci yace dan uwan mutuwa ne ita ko aljanna ba mutuwa can kaga ba magana kwana kenan ko ba dan uwanta kenan to kaga misali kwana dan uwan mutuwa ne kenan to shi yasa kaga kowa shi ma kullun sai ya mutu ya tashi da yanzu nan da an tashi kaga kowa zai ce ya kwanta hatan da ana zabi yanzu ko amma dai inda ana kwana ne kaka cikin daki ko kuma mutum yana da fanka ne wanda zai kwanta lafiya da ba matsala kaga cikin daki zai shiga ya mai da gambu ya ruhi dada balle ma irin gidan wani da gargajiya ko wanda da ruhi ne ta tuwa sama ka mai da gambu ka zo ya ana sanyi ne har sai ka dauko bargo ka lullubi ka ga ne kawai ya tabbata shi ma yau ba ga kamari ga kai cikin ita da komai shikenan ka kwanta baka san abin da aka yi ba shikenan sai dai gobe ka halka kuma ka ga mutum yana musu tashar kyama amma shi ma kullum sai ya mutu ya tashi to duka dai wannan duka suna a wannan ayat tana wannan isharar ne zuwa gare ta na cewa wato na isharar ne zuwa ga wannan tashi alkiyama da shine Allah yake magana cewa watan ya fitar da wannan sirki shoke wanda yake sun saba da juna wajen launin su kalolin su wanda ka gan su ganyayyakin nasu daban-daban koren su daban-daban komi nasu daban karshe yace fatalahu musfarran sai ga shi sun zama fate fate ma'ana sun zama masu yalo hakan ga sun mai ja'alu hudaman sannan Allah sun yace zama kalmami wanda duk sai ya tattake ma'ana wanda in ya tattake a wani lokacin ya zama tattaka kenan nan da iska ta so masa gana kwasa ta shine ma'anar faqama din inna zalika inna fi zalika Allah ce hakika cikin waɗannan abubuwan da ake ambato yace la zikra ce wallahi akwai tunatarwa da wa'azi amma li ulil albabi ga ma'abuta bayar hankali shine ya tazakkaru na biyu wanda suke buƙatar wa'azituwa da shi wannan din lidilalatihi ala wahdaniyatillahi ta'ala saboda nuni ne zuwa ga kadaituwar Allah madaukakin sarki wa qudratihi da kuma ikon shi subhanahu wata'ala to ina jin kuma za mu tsana dai saboda lokaci ya tafi mm na'am eh to to aya guda tana shiga ne to kuma ganin aya guda shiga yace amman sharaha Allahu sadrahu lil islami na'am أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم
a sai Allah madaukakin sarki ya ce afaman sharaha Allah sadrahu lil islam shi yanzu wanda Allah madaukakin sarki ya yalwata kirji ne da karban musulunci shine shari'a fata da ya samu shari'a fa huwa ala nurin min rabbih sai ya zama yana bisa ga haske daga wajen Allah ubangiji ne shin zai yi daidai da kamar da ba ala qalbihi wato ga wanda Allah ya ruhi zuciya ta ce zama gaba ɗaya ba ta kallon imani ba ta kallon gaskiya ne za su yi daidai wai ma'ana shi ne ba za su yi daidai ba wanda ba kawai jawabin ba amma shi ne amsa ɗin wanda a, Allah yana gwada cewa su wanda sun ka yi imani sun ka aikata ayyuka na ƙware ba a haɗa su ba su zama daidai da waɗanda suke sun ka kafirce ma Allah maɗaukin sarki ya zamo watan sun ka aikata aiki wanda yake ba daidai ba to shine yake cewa fawailun dan saboda haka kalmar azaba ta tabbata lil qasiyati qulubuhum ga waɗanda zukatan sun ka bushe min zikirillahi aka ce daga barin ambaton Allah ma'ana shine alqur'ani kenan ran san kalmar zikirullahi zikiru yana zuwa cikin alqur'ani da ma'anoni ba yayi ma'ana guda ɗaya ba yana zuwa da ma'ana ta zikiri din wanda an ka sani da halashi shine wanda Allah yake faɗa wa kurullahi kafiran la'allakum tuflihuna shine zikiri na halashi kenan yana zuwa da ma'anar zikiri amma ma'ana sallah kamar da yake faɗa ya yi izanu jil salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wannan zikrullahi din nan sallar juma'a ake nufi da shi kamar irin yanda yake zuwa kuma da ma'ana na ba da labari kamar da yake faɗa cewa wasu alunaka an zilkar ne ne ƙul sa'atulu alaikun minhu zikira ya ce ku zo zan karanta muku zikirar labarin nashi ɗin ka kalmar zikirin amma labari duk nan dai suna daidaiwa dai mun sha karanta su dai a kalmar zikirin to nan zikirin da aka ce alkulani yake nufi shi a nan wurin don wannan dama da yawa zaka ji ya zo da suna zikirin shi ma cikin alkulani wurin da yawa shi ma to shi na Allah ce fawailun azaba ta tabbata da qasiyatu qulubuhum ga waɗanda zukatun sun ka buce min zikirin lahi daga barin watan karɓar wa'azin al'ul'ani ɗin sai Allah ce ula'ika waɗannan mutanen fi balalin mubinin suna cikin ɓata mabayyaniya nan kuma da aka ce watan a faruwar da ƙasa ya ci ƙulubu hudun nan azaba za ta bata ga waɗanda suke da zuciya min zikirin lahi wanda aka ce kuma yana ɗauka ya zama wai waɗanda sun ka zama da busassu zuciya min zikirin lahi wai saboda ayoyin qur'ani su suka zama masu busassu zuciya ne saboda ai da ma Allah ya fara shi alqur'anin ta an ka saukar da shi ya waɗansu yana ƙara musu imani waɗansu kuma sai ƙara musu ɓata ko to wai ma'ana shi ne duk wanda an ka saukar da ayata alkurani sai ji bai yarda da ita ba an ka karanta sai ji shi wanga aya dai shi dai wanga hujji nata shi dai gaskiya bai gamsu da shi ba to da an yi wannan kaga ya ƙara ɓacewa kenan to shi ne sai aka ce shi ba yana ɗauka wai ma'ana wai waɗanda suka sun sun ƙara bushewa ta dalilin ana karanta musu alkurani malmatin su ji alkur'anin su kuma yi imani da shi su yi aiki da shi su shiga cikin tsarin mumine waɗanda wa'azi ka amfani fasa kifa inda zikira tamfa'ul muminin su sai zama su shiga cikin wannan din ba to shi ake nufi wanda shine zaka ji ake magana cewa a shi ta wani sufi ko yake cewa a, yana cewa watan shi zikirin Allah ala da zikirin lahi tazdadu zanubu ala da zikirin lahi tazdadu zanubu wai da shi wannan ambaton Allah ne shi alqur'ani dinan ko zikirin Allah da shi ne watan indararo na samun sirri daga wajen Allah maɗaukin sarki da suna Allah yake zuwa ga zukatan mutane wanda wannan ne an ka taɓa yin wani babban malami na zamfara yawa cikin babban malami amma cikin ɓangaren wancan gehi ɗin wasu ya tuho wai raddi ne kuma ga irin waɗanda sufaye ɗin saboda ya gani a cikin littafin sufaye su jawar masu irin wannan kalma ɗin sai karanta wai ala da zikirin lahi tazdadu zunubu ka san shi littafin ba wasali gare su ka gani tunda ba wasali ka ga shi ko akwai karancin karatun na hawa cikin misali an fahimta sai ce ta wai an ci wani abu wai da zikirin Allah ne ko kuma alkurani wai da shi ne zunubai suka ƙara yawa sai ce zunubu shi ko ba zunubu aka ce zanubu an kace wannan zanubu da zunubu da wani zunubu shi ne zunubai ne zanubu kuma shi kuma indararo shi kuma sai ɗauka na zunubu aka ne wai kuma wazi ne wacce ya ga tara ba goron sallah ne tara ya zo yana ma mutane wai ga abubuwan da aka faɗi na ɓata cikin littafin sufaye kuma babban malami kuma dakta malami da ka ji subhanallah to wannan kaga to irin wannan shine kaga wasu kenan abun sai ya kara musu watan kusanci zuwa ga Allah wasu kuma sai ya kara musu nisanci zuwa ga Allah Allah kiyaye mu to shine na Allah yake magana cewa lil qasid qulub min zikrillah aka ce su ne waɗanda zukata suna ƙara bushewa in an karanta musu alqur'ani ba su imani shi aka ce kuma yana dauka din min zikrillah daga bane kin karba alqur'ani din Allah ce walaika lalle waɗannan mutanen fi balalin mubinin lalle suna cikin bata mabayyaniya da saboda haka kuma dai a to ai alalar mariga ya kace kuma nan aya ta gaba tana dan tsayi kwarin tana dan tsawo in muka sanya ta ba ta dauka karatun sai dai mu yi hakuri din dai mu tsaya nan sai dai ba dai Allah ya kai mu rayuwa kuma a muna fatan Allah ya kai mu lokaci lafiya a sannan muna roƙon Allah tun daga fara wannan karatu na kawowa yanzu muna fatan duk inda muka yi daidai Allah ya karba muna kurakuran mu kuma Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai na mu ikon gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka insha Allah za mu tsaya wannan karatu yanzu sai kuma da bayan Allah ya kai mana rayuwa muna fatan Allah ya mana jagora cikin dukkan lamarin baki daya saboda haka insha Allah kamar da aka sani ko can an riga an faɗa cewa yau ne za a yi addu'a na rufe wannan karatu din a sai Allah ya kai mana rayuwa din saboda kuma muna fatan dukkanin inda muka yi daidai Allah ya karɓa mana ba mu ladatai kurakuran mu muna roƙon Allah ya yi muna kuma ya fahimtar da mu daidai mafi ikon gyarawa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kamar yadda aka sani dai a shugabanni suna haɗuwa a wannan wuri domin gudanar da addu'o'i ga dukkanin al'umma da suke ta neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban da wanda suka na kusa da nesa baki ɗaya duka watan shi ne za a shiga da su cin addu'a insha Allah ba ka muna fata amma kamar ya miƙa abin magana zuwa ga su sauran shugabanni don a ci gaba da sauran jawabai da kuma addu'o'in da za a yi a muna gabatar da ainihi godiya da kuma addu'a ga dukkan waɗanda suka ta bayar da gudunmuwa da ɗawainiya wajen tafiyar da shi wannan karatu ɗin ma'ana shi ne in kwamitin da suke shirya wannan karatu wanda a kowane lokaci suna ɗaukar ɗawainiya kala-kala daban-daban wanda za ka samu waɗancan suna kaza waɗancan suna kaza ga sunan da inda ake yi na abin da ya shafi sa kuɗi ciki da sauransu wanda kamar yadda aka sani dama wannan karatun da aka yi na bana don na koyaushe wanda aka yi ana amfani da shiya ana sanya shi ta abunan ta facebook live ko wanda sai zama kowane lokaci na kullum kullum din kuma duk sanda aka yi yanayin lokacin da muke gudanar da shiya to duk duniya gaba ɗaya ana kallo ne ba wai nan zamfara ɗaya ba misali ko kuma najeriya ɗaya ba dama shi duniya ne gaba ɗaya to saboda kuma wasu ne waɗanda suka ɗauki wannan nauyin da duk kuɗin abin za a ɓata na harkar data da komi su suka yi ta wannan aiki din to duka da su da duk wanda ya bada gudunmuwa wajen tafiyar da waɗannan ayyuka mana fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah ya karbi hidimar da kowa ya a ciki alfarma manzon Allah sallama da sauran dukkanin waɗanda suke cikin wannan kwamitin tafsiri wanda ba sai an ambaci sunayen kowa ba saboda mutane suna da yawa kuma dai duka Allah ya san kowa waɗanda suke nan da waɗanda kuma muna duk suna ana tare da su amma dai ba su ma a gari amma duk suna cikin kwamitin duka dai Allah ya san kowa da kowa da ciki muna fatan Allah ya saka mu kowa da kai a cikin wannan tafiya tashi kuma kamar yadda aka sani dama duk shekara kuma ana samun wanda yake ɗaukan nauyin wannan karatu sawa a gidan rediyo zamfar rediyo wanda a bana ɗin ma za a sanya wanda amma abinda suka gaya mana kamar yadda shi a wani rabar alaji a kamin shi dai wannan alaji umar dangaladima gado so ne kenan ko yana ji haka yi ko yawa to shi ne ya gaya mana shi wanda ci dan malikin bin magadi ko ya gaya mana cewa sun kai ƙarshe da shi wani rabar ɗan alaji sani umar dangaladima wanda yake dan majalisa mai wakilci bin magaji da kuma ƙwarar na moda cewa insha Allah bayan an ƙare azumi din bayan sallah za a sanya shi a samfari din insha Allah haka sun fi gaya mana din to saboda haka shi yasa ba a ji shi a yanzu cikin wannan lokacin na wannan azumi din ba amma da insha Allah sun tabbatar mana cewa bayan an ƙare azumi din nan insha Allah bayan sallah za a ci gaba da sanya shi to da haka muna fatan Allah ya saka masa alkhairi da kuma dama kocin su uku ne kamar shi alhaji umar dan galadima da alhaji ibrahim umar dan galadima shi garso ne kenan da kuma shi alhaji sani umar dan galadima din sannan da kuma alhaji garba labo su ma dukan su ba za mu mance da su ba duka baki ɗaya muna fatan Allah ya saka musu alkhairi kuma wannan kalmar da za su yi muna fatan Allah ya karba mana baki ɗaya da mu da su baki ɗaya Allah ya saka musu ya biya musu dukkan bukatun su alkhairi alfaran manzon Allah sallallahu a sannan bayan wannan kuma kamar yadda aka sani duka ne jama'a suna ta kawo sulukoki wadda suka kawo na alƙur'anai suna neman addu'o'i da kuɗaɗe da sauran da duka na gudunmuwa da mutane suka bayar na sulukoki wanda da wanda an ka ambata da wanda ba ambata ba duk dai Allah ya san kowa to muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi alfaran manzon Allah sallama masu neman addu'o'i akan kasuwancin su da manoman mu da kuma masu na'o'in mu na hannu da kuma dalibai masu karatu duka muna addu'a Allah ya ma kowa jagora cikin lamuran shi Allah ya ƙara ma kowa haske a cikin lamuran shi baki daya alfarar manzo sallallahu alaihi wasallam addu'a kuma akan marigayan su da suka rasu muna musu addu'a Allah ya gafarta musu ya ji kansu da rahmu kuma Allah ya sa mu cika imani da ma namu duka marigayan baki daya masu neman addu'a ga marasa lafiya su na gida da asibiti muna musu addu'a su ma Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu abin da ka da musu kuma Allah ya ƙara mana lafiyar kuma ya ƙara mana himma da kokari mai aiki da lafiyar inda ya dace mai aiki da ita alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran dukkanin jama'ar da suka yi ta dawainiya da kuke da su kullum kullum wanda ko wadanda tun da aka fara tun farkon wata har kawowa a yanzu ba san da suka dauke rana wajen tafiwa kullum ana tare da suwa haka wa yanzu da wadanda kuma a yau suka samu damar zuwa to duka ne wanda ya samu halartuwa wannan wuri da wanda ma ya so ya zo wani uzurin kuma ya hana shi duka muna addu'a baki ɗaya Allah ya sa mu yi tarayya a cikin wannan alkhairi kuma Allah ya biya mu da bukatun alkhairi baki ɗaya alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan har yanzu ba za mu manta da ainihi su mutane wannan anguwa ba tun daga dattijan su da kuma wanda suke samarin su matasan su duka baki ɗaya da wanda suka ta ba da dawaniya da gudunmuwa wajen tafiyar da wannan karatuka to muna addu'a duka dai Allah ya karbi hidimar da suka yi maza da mata manya da kanana baki ɗaya na wannan anguwa ta tsame mai gaji muna fatan Allah ya saka musu da khairi Allah kuma ya karbi dukkan hidimar da suka gudanar alfarar manzan salama da sauran waɗanda suka su ne suka asasa ita kanta wannan zawiya ta wannan anguwa masu mana abu kenan da sauran waɗanda su yi mataimaka gare shi mana abu da kenan to duka muna fatan dukan su baki da Allah kansu da rama da waɗanda duka muka fara waɗannan kasuka tare da su irin su malam Muhammadu su malam su ne suwa duka dai ba sai ambata ba duka dai Allah ya sani muna tare da suwa to mana musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah kuma ya ji kansu da rama kuma ya sa mu cikin imani da kuma sauran waɗanda su ne asuli na asali shi kai nema asulin wannan karatu in baki ɗaya to muna fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi a cikin su da sauran dukkanin iyayenmu da malamanmu da sauran dukkan waɗanda suke ta waɗanda suka yi bada gudunmuwa wajen tarbiyyantar da muwa da karantarwa da sauran dukkanin al'amura baki ɗaya muna fatan waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu waɗanda kuma suke raye muna fatan Allah ya ba mu ikon yi masu biyayya ya sa kuma mu rabu da su lafiya alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da sauran dukkanin kamar yadda aka sani shugabannin mu na wannan gari shekanan mu waɗanda muke da su a wannan gari tun daga su shehu salisu su shehu liman na ikala su shehu malam na dundaye su shehu malam musa na irgusau su shehu malam jizi na tumfa su duka dai waɗannan shekanan na baki ɗaya waɗanda aka ambata ma da waɗanda ba ambata ba duka dai Allah ya sasu muna fatan Allah ya gafarta musu Allah ya jaddada musu rahama kuma muna fatan Allah ya haɗa mu da mu da su baki ɗaya a tare a gaban manzon Allah sallallahu alaihi sallama albarkacin manzon Allah sallama a saboda haka waɗannan duka dai addu'o'in da za a yi shugabanni da mare alhamdulillah duka sun sun shigo muna tare da su a khalifa alhaji habibi shehu liman kara da kuma su a shehu honorable alhaji abdulkarim modibu nasara godon da kuma su malam hafiz ta da malam ibrahim na shehu malam zina tunfa da kuma malam sani shehu sani shima a madina khalifa duka dai da sauran dai waɗanda dai wasu suna can waje ban ban magan su ba amma dai duka dai insha Allah za a gabatar da suwa kuma na tare da suwa kuma su ne za su gudanar wani addu'o'i a wannan wuri ga dukkan waɗanda suka kawo sarƙoƙi na neman addu'a na kusa da na nesa baki ɗayansu duka Allah ya sani insha Allah za a gudanar addu'a ciki to muna fatan Allah ya karɓa dukkan addu'a da za a gudanar din muna kuma roƙon Allah dukkan alkhairan da a cikin wannan wata Allah ya tabbata muna Allah ya ba mu shiya muna roƙon Allah dukkan ibadun da muka gudanar Allah ya karɓa muna muna roƙon Allah mu ɗauke sarki ya samu daga cikin bayan da yake watawa cikin wannan wata alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah a ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da natsuwa da arziki wanda yake mai yawanci ko madawwami alfura manzon Allah su sallama Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa na'udhu bika min kulli sharrin ista'adaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك فقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله saboda haka za a gaba da shi insha Allah sai ya gudanar da ainihi wannan sila tashi kamar da aka san shi da duk wasu ba ba bako ne ga wasu ba kuma in ma dai wani bai taba ganin shi bai na jire daga wayoyin al'umma wanda yake karanta kasida na shi ta ka shi ta na zabi saboda haka wannan bismillah sai a rubuce kamar wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم kamun zikirin nan don kamun kasidar za mu ɗan yi kalmar zikiri ko da biyu insha Allah Allah la ilaha illallah Abin ta kusiri wadda babu a sune tsarki wanda ya fi nagartuwa wallahi kowa so shi ya isa barka ba ha magausi bin kan bukata ta gare ka akwai yawa shi yarda da yin Allah sayan murda sai suwa da tsari da suna zuciya daga mabuwa da kudurta Allah ɗaukakan mu da jinsuwa babban su ɗai mutuwa cikin ahadin duba gaba da arewa yamma kala kudu dukkan musulmi kandamin sa Muhammadu Umaru wani shan safaila Amadu sai gashi yau faina gare ka take gudu duka mai rabon madadi shi na hannunka kowa shi zabura inda jirgi mai fito a yi mantuwar kanti da shago ko sato a rufo ya gini ko a turce ruwan zato mu unguwan mulwa ga gausi mun fito kaiwa na in baka rufa mai yashi wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
haka za a gabatar da shi limami na wannan masallaci na wannan abuwa da ya gudanar da addu'a saboda haka aka magana da bismillah kuma mun yi kasa
Allah ya saka alheri amma kamun da ya godiya a sai ya salati annabi sallallahu alaihi wasallam to karanci alamun sharar da inna anzalnahu karanta da ila zai da ita ja'a karanci ƙwarwar lahu ƙafa uku برب الفلك برب الناس jama'a muna godiya ana godiya kwarai da gaske amma da salisu kuma ana godiya Allah ya saka alheri kuma Allah shi biya dukkan abin da aka bukata na alheri kuma wannan karatu da an kai wannan wuri Allah ya sa shi ne sanadin tsarin baki da duwan da wannan wuri aka cin da Qur'ani kuma Allah ya kama nan mu gahara da ya mu da sun ka shude ubangiji Allah ka musu gahara kuma Allah ka saka wannan alheri da waɗannan tsahin shehannan da a cikin garin waɗanda Allah ya saka ubangiji Allah ka musu gahara Allah ka sa mutuwa ta zan huta gare su kuma da Allah Allah ka ba mu gudun zuwa na alheri dukkan wanda ya halarci wannan wuri da wanda a cikin masallacin ga da wanda a waje dukkan Allah saka mu kwana alheri kuma Allah kamar da kowa da rashin lahiya kuma mun gode ma Allah da manzon Allah kan wannan wata da mun ka shigo cikin shi gashi muna kurare a kai karshe gare shi to kaga ba karamin a jiki bane wani an fara da shi amma ba a ci rabi da shi ba wani an taso mu karshe da shi amma kuma kwana sun ƙare to kuma Allah shi maimaita mana in muna da wasu ra'ayi tare da mu in kuma Allah mun cika kuma Allah ka samu cika da imani da mu da waɗanda ka yi da waɗanda ka saurara a baki ɗaya dukkan mu Allah saka mu ko da alheri da waɗanda sun karanta wannan wuri da addu'a Allah shi haka mu kowa da alheri kuma Allah shi mai da kowa ga dan shi lahiya Allah shi maimaita mana baki ɗaya Allah ka haula magana ka cikin sa da mutan da ka kamar rayuwa an gode kwarai da gaske an gode kwarai da gaske Allah saka mu kowa da alheri wa sun ka ba ta sako kai su ubangiji Allah ka saka wa da alheri akwai da suka wada Allah shi bayar kuma wanda ka ji ma tsoro Allah shi kare Allah ka ba mu zaman lahiya a wannan ƙasa ta baki lokacin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin darajar Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Muhammad kan ma sallallahu alaihi wa baraka ta Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid برحمتك الله اللهم خرج ورزقه من لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله على الامر وقد على الله لكل شيء قدرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله
yawo Allah ya saka da alkhairi a wannan gaba shi ne dama kamar yadda aka saba in liman ya yi bayani to ana ba shi gaba ma da sai shi ma sai yi bayani
Allah ya saka da alkhairi an sanu ki a gaishe ka a gaishe ka mun gode Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah ya saka da alkhairi mala ibrahim ma da mala ubangiji Allah shi masa gafara da sauran da tuban waɗanda suka rasu da imani tun daga annabi adam har zakwa ubangiji Allah shi masa gafara ubangiji Allah dukkan waɗanda suka kawo sadakokin su na ubangiji Allah ka lillinka musu a wata mai alhama da muna ban kwana da shi da kuma shuɗi kuma sai in yadda ta yi ubangiji allah shi gwada mana allah ya kai da muna lafiya idan kuma lokacin mu yayi ubangiji allah ka sa muna da mutuka muna da imani albarkar darajar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji allah ka lillin kama kowa nan tarawa sadakokin su waɗanda a gida ba su taho ba ubangiji allah a idan suka niyya allah ubangiji ya cika niyyar domin wanda zai fita ya yi niyyar da kowa na biya ko yana wata lalura ko kuma a ba shi lafiya bai da ko ana niyyar to ubangiji Allah ya cika niyyar Allah ya cika niyyar ta alkhairi ubangiji Allah ka dille ka mana Allah ubangiji idan ta kama ta kama Allah ka wada cika da imani ka kashe mu da imani duka waɗanda sun ka taho da ne ubangiji Allah ka tara mu da salama gidan tsiya albarka daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kare magana ban kaddarori da bala'o'i da asarori ban ji Allah kare magana Allah ka yarda da mu ka ba mai daka ubangiji Allah ka sanya mu cikin jama'a ka wanda ka yarda da ita ubangiji Allah da cika mu ta kama Allah ka mana arzikin cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare maka tsare mu ne imanin mu har ranar saduwa mu da mutuwa barka daraja manzo Allah muna matasa muna gargaɗi zuwa gare ku waɗannan malamai da Allah ba mu irin su malam sanusi da malam sanusi ubangiji Allah shi ƙara kurwa ko kuma Allah ubangiji shi ba ku hankulin juriya da su almajiranku ko kuma matasa don Allah don annabi a yi aniyar zuwa neman ilimi domin ana son duk lokacin da za a jaya wani wani ya zan Allah ya kafa wani wani abin da muka fata kenan ubangiji Allah ya shi taimako Allah ubangiji shi taimako Allah Ubangiji ka tabbatar mana da sutura da'im da sarki. Allah Ubangiji ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya. Ubangiji Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya. Allah Ubangiji ka yayi mana musibar rashin zama lafiya ka kawo mana zaman lafiya. Allah ka yi da rashin zama lafiya ka yayi mana musibar rashin zama lafiya ka kawo mana zaman lafiya. Albarka darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya. Allah ka zauna da garuruwan mu lafiya. Allah ka zauna da garin mu lafiya. Allah ka zauna da shi mu lafiya Allah ka zauna da gidan da jin mu lafiya albarka da darajar manzo Allah albarka cin wa shayun ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ala as-samawati wal ardh wa yaddal lil muttaqina alladhina yaquluna bis sarai wal ra'i wal kadhina yaghidha al ajina anin nas wallahu yuhibbu al-muhsinin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu ومن يتوكل على الله فهو حذره إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا على العالمين الحمد لله الله يساك على الخير abu na gaba shine imamu na gari duka ya yi ko sakon cewa yana ba da haƙuri ba zai samu damar zuwa ba kamar yadda aka saba duk shekara na ɗaukar wannan nauyin kamar yadda aka saba fi sabilin lahi a alhurman sayyidin na rasulun lahi sallallahu alaihi wasallam Um, abu na gaba uh, za mu saurari uh, hanifa alhaji habibi ya soma addu'a kamin sauran muridai da suke kewaye da shi a karawa kallahu ta faddal assalamu alaikum yan uwa rahmatullahi ta'ala barakatuhu yan uwa sai mu ce alhamdulillah mu sake ce alhamdulillah mu sake ce alhamdulillah a hakika gaskiya ba abun da ya rage gare mu sai godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan tare da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma muna godiya akan al'umma gabaki daya gaskiya ma yan kwamitin wannan muhalli muna godiya gare su Allah ya saka muna da alhairi da mu da su baki ɗai muna godiya ga shi malam sanusi Allah shi ja zamani Allah shi kara lafiya Allah shi kara tarafi gare shi da mu baki ɗai shi malam amalan Allah ya kara masa yarda iyayenmu shugabannin wannan yanki gabaki ɗaya ba wannan gari ɗai ba to duka gabaki dai Allah ya kara musu yarda amin alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan mu shiga ga yin addu'o'i za mu fara addu'a gare su da mu kawunan mu salati sha ɗaya hadiya ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
صلى على سيدنا محمد وصلى على سيدنا محمد وصلى على سيدنا محمد وصلى على سيدنا
bismillah da fatiha akwai wallah sha ɗai salatul fatiha goma da shoman amalan da su shiwa daɗa an ce zaɓe ka sa mantuwa don an ce da wani da wani to sai an mance wasu shugabannin garin nan kaf a addini Allah ka san su Allah ka kai masu ladar da mabiyansu gabaki ɗaya tun farko har zakuwa yanzu maza da manya da ƙanana da dukkan waɗanda suke nan niya dukkan iyayenmu baki ɗai waɗanda suka tafi Allah gafarta masu iyayen da araye da mu da su Allah ka albarkaci rayuwarmu wadda duk zamani ya juya Allah ka tsare mana imanin mu hasadonmu da mutuwa idan cika mu ta zo Allah ya sa mu cika da kalmar shahada wannan addu'a ba gehe ba wanda an ka bari Allah ka karba muna bismillah da fatiha qul huwallahu sha ɗaya salatul fatiha goma da kuma mu kawunan mu Allah ya karba muna abinda muka faɗi daidai Allah ka tabbatar da lada abinda aka yi kuskure Allah ka yafe muna Allah ka gafara su zama mu dukkan su wanda muka gabatar da wanda muka jinkirta wanda muka yi cikin kuskure da wanda muka yi da gangan yan kwamitin wannan muhalli da shi mamin sanusi da dukkan al'ummar mu gabaki daya wanda suka ba da goyon baya ko da baka samu halartuwa ba ka ba da goyon baya a cikin wannan alkhairi duka Allah ka saka muna da alkhairi Allah ka saka muna da alkhairi Allah ka saka muna da alkhairi Allah ka sa ya zama sanadin tsira gare mu duniya da lahira alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya albarka wannan alhairi da aka jaddada a cikin wannan muhalli Allah ka ba mu lafiya kai muna arzikin samun zama lafiya ran cikawa mu Allah kai muna arzikin gama lafiya Allah kowannen mu dukkannen mu kowannen mu da kayan da aka yi Allah ka kai muna su lafiya gaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin kamna Allah ka ba mu abin tsoro Allah ka gusa gare mu Allah ka tabbatar mana da aminci da rufin asiri zahirinmu da baɗininmu duniya da lahira bayan Allah da suka yi ta ɗawainiya da dukiyarsu da jikinsu ko da kamar ƙwayar zara ne tun harko har zakkuwa yau to Allah ka sanya hidimar abincin aljanna Allah ka saka muna da alhairi ga baki ɗaya kowannenmu ga baki ɗayanmu da bukatun shi na alhairi Allah ka biya muna salatul fatiha uku dukkan bukatocinmu na alhairi mazanmu da matanmu manya da ƙanana Allah ka biya muna don matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu nasarori ga dukkan lamuranmu harkar da muka sa ta hidindimin sallah nauyin da a ciki Allah ka ɗauke muna Allah ka lamince muna dukkan al'amuranmu damanar da ta fuskanto mu Allah ka haɗa mu da biyan bukata abinda yake nasarori da dacewa Allah ka ba mu bijahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mu yi lafiya mu ƙare lafiya Allah ka yaye muna dukkan jarabawoyi bijahi rasulullahi wa alihi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا رب العالمين الله كمان يتامنا wanda take addu'an nan gaba ɗaya duk abin da ya kamata kowa ya faɗa wa ringa ya riga ya faɗi sai dai duk wanda zai yi ya dawo ciki ya ɗan ƙara maimaitawa kaɗan Allah ya saka da alkhairi da dalili eh muna cikin lokacin da muke ganin kamar dare ya dan so mai to duk da haka za mu dan kira waɗansu daga cikin manya-manyan shiranan da ke gare mu nan cikin garin nasara goron la'alla waɗanda suke nan cikin masallaci ne ko kuma waɗanda suke can cikin harabar masallaci su yi mana addu'a domin mu samu tabarriki daga gare su darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko za mu kira malam sabiu ya yi mana addu'a yana nan bakin harabar masallaci akar makallahu da faddar amin آمين آمين إن يشاء كشاف من آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين أنا سابي وبنجي الله يساك على الأثنين الله كما شميم يتامنا زاوى كلا مالا آه na mahauta shi ma yana can harabar masallaci akara makan lahu ta fadar Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya rabbil alamin. Alhamdulillah malam da mawuta mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi akwai malam rabiu na maryayi a sheikh malam ibrahim alaramba shi ma yana nan a karabar masallaci a karamakan laru a nema mana abin da muke bukata ta faddar amin amin amin Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya rabbil alamin Allah ya saka da alkhairi. Za mu kira Halifa Malam Bashiru wanda yake Malam Habibu zai wakilce shi kuma yana nan a harabar masallacin yi mana addu'a aka rama kan labar ta zaɓa amin amin amin amin amin amin amin alhamdulillah hanifa malam habibu mun gode allah ya saka da alkhairi za mu kira malam sule na malam sani wanzam yana nan a harabar masallacin akar makallahu tabbatar amin amin amin amin amin amin amin amin ya rabbil alamin alhamdulillah muna godiya duk da yake mun ci gaba da ta to amma dai a dan kai saura kaɗan jama'a sai a dan kare mana hakuri yanzu za mu kira malam sanusi na malam a damaske ya zai yi mana addu'a gwargwadon abin da ya saura a karbar da na ba shi wani makarai yana kusa
alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka da kai Allah ya saki maimaita mana Allah ya saki sa mana saki Ah, dukkan malaman mu da suke gabatar da tafasiru a cikin wannan gari da kewaye Allah ya saka musu da wata bincin alkhairi da sauran muridai masu saurare duk Allah ya ba mu iko aiki da abin da muka saurara Allah ya sa Qur'ani ya zama madubin mu Allah ya sa Qur'ani ya zama madubin mu Allah ya sa Al-Qur'ani ya cece mu Allah ka yaye mu da dukkan fitina albarkacin Al-Qur'ani Allah ka zaunar da kasan mu lafiya albarkacin Al-Qur'ani Allah ka ba mu da mana mai albarka albarkacin Al-Qur'ani dukkan waɗanda suka yi hidima gaban Al-Qur'ani Allah dan wanda ka ba Al-Qur'ani shine sirrana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يا وقاسمس اللهم اجعل اول هذا يوم سلاحا واوصله فلاحا واخره جناحا نسالك هذا الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
alhamdulillah ba da salisu ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara tarki da naja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kamar yadda aka tsara insha Allah mala hadu shine zai rike mana addu'a a madadin a madadin imanin Ibrahim da kuma Dauda akwai mutum biyu wanda kila kuma kwarar su akwai malam lawali akwai malam musa suna da wani ina zuwa ina zuwa ba da shi daga cikin yanzu za mu gabatar da shi ma launi a muna addu'a kamar yadda aka saba da shi kana muna ba shi makirkoci da neman da kuna suna yi mana addu'a sosai matuka kuma muna ganin amfani addu'a kwarai da gaske Allah ya sa ka da alheri ya karɓa da kawo bismillah alhamdulillah alhamdulillah wani Allah shi mu Allah ya ƙara wuɗin makaranta Amin.
Allah ya tattali amin wannan fitar da aka fama da su da nuna Allah ka yayi mana su Allah ka mana zaman laya Allah ka yayi mana abin da ka dawo da mu don kudura da rada don al'umma na don kana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ruka sai na wata na laka wata ma bin Ali ga wuri laka Allah ma ta kana mai san su ma ta arati ma mu diya kalla na sana aziza ya kalla na sana aziza ya arhamar ya amin ya arhamar rabbil alamin alhamdulillah ma lauri ubangiji Allah ya saka da alheri sai a mika ma shi malam Yahuza ya albarkace mu
Allah ya karɓi abin da malamai suka roƙa.
amin Allah ya saka da alheri. Allah ya karɓi Allah ya ƙara kusanci. Allah ya ƙara fahimta, Allah ya ƙara fahimta. Allah ka jiƙa malam Ibrahim ɗan malam. Allah ka jiƙa ran malamanmu. Allah ka jiƙa shehunanmu. Allah ka ƙara yin albarka.
Amin.
Allah ka ɗauka musulunci da kayan.
Amin.
Allah ka ɗauka kafin da mutanen kafin.
Amin.
Allah ka annabi Qur'ani. Allah masanin damuwan Allah ka yaye mu.
Amin.
Dukkan wa'ansu a kawo dukiyar da fi sabilillah Allah ka lullunta mu.
Amin.
wa'anda suka ne kawo da ni ko Allah ka bai bukatunsu ka Amin.
biya na masu barka na Qur'ani Amin.
dukkan masu neman addu'a da Allah aka bayyana da Allah ba ya bayyana ba Allah ka san su Amin.
Allah ka yi wa dukkan damuwa Amin.
barka na Qur'ani Amin.
na lazina amanu wa amilu salihati lahum jannati firdausi nuzula khalidina fiha la yawma hada wala Amin.
wallahu ta'ala wa ala milan kallama da rabbi na kullu ma la ta'ala amin الناس إذا قل إنما أنا بشر مثلكم يهدي إلى إنما إلهكم إله واحد ومن كان يريد لقاء فلا عمل عملا صالحا مثل الذي قال إلا قال من الإيمان قال من شاء النبي قال من الإيمان قال من شاء النبي ساكن من يتامون قال من يتامون لكم أجل من أي إلا كم كتاب الإيمان من الإيمان كما يشاء محمد سبحانك وبحمدك وسبحانك وسبحانك إليك اللهم لا إله إلا أنت آمين
آمين.
اللهم اجعلنا من كل هم فرجا آمين.
ومن كل ضيق مخرجا آمين.
ثم اللهم اجعلنا آمين.
مصيبة ظاهرة رباطنا ألا تكون وزنك آمين.
ألا تكون الأسم العافية آمين.
ألا تكون الأسم العافية آمين.
ألا تجدل مقوام يدك آمين.
اللهم سمع الوقت من القرآن آمين.
ربنا إنك تعلم سر وعلانية فأقبل مؤذرة وسر حاجتي آمين.
اللهم يا الله مولك فمك أسمك من توكل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت أول ما لبيتك روضة لك أنت أول ما لبيتك روضة آمين.
ربنا تقبل منا أنك أنت من Amin ya rabbil alamin malam Yahuza ubangiji Allah ya saka da alheri kamin mu kira ubanmu wanda muka saba kira ne koyaushe an zo nan ne wurin rika addu'a zai zo ya ɗaya mana zikiri ko da kalma biyar ce duk da yake bai samu damar zuwa ba to amma magaji shi wanda yake gado ne yana a wurin shi ne malam taso to da haka kamin mu kai ga gab da za mu rufe malam taso sai ya kokari ya shigo ciki amma ga hannun yanzu za mu gabatar da modibo na nasara golden ya yi muna addu'a da kuma bayanin da ya saba yi muna mai daɗi kamar yadda muka saba aka rama kan lawar ta sadar
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai kamar da Khalifa Raje da Bibi yake cewa mu ce alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
alhamdulillah To yake wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ni'imomin Ubangiji idan za mu ci ba za mu iya ba. Kuma lokaci yayi kuma dukkan abin da za a faɗa an faɗa illa dai kamar da wani ya jawabi kuma da wani ne akan cewa mu tashi mu nemi ilimi wannan shi a ƙarin jan hankalinmu ga baki ɗaya dama an ce walau bisi to yanzu ba sai an kai ko nan guso ba sai an kai ba nan ma dai cikin nan ma ma cikin garin goran Allah ya albarkace mu da gwarazan da za a nemi abun nan don haka yan uwa ina ƙara jaddadawa akan cewa mu tashi mu nemi ilimi mu tashi mu nemi ilimi a shi ilimi wanda dukke da ɗate kuma Allah ya sa ya same shi ko ya mutu bai mutu ba shi kuma wanda ba shi da ilimi ko kaga yana raye yana tafiya matacci ne don haka Allah subhanahu wataala na faɗa mana hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun la shi kenan wanda ya sanya wanda ba za ta ba zai ba hal yastawi al a'ma wal basir la mai gani da mara gani makahu musulmi da kafiri mai ilimi da jahili ga sunan dai barkatai kowane yana da kishiya da zauje ne kowane guda biyu in ba an gaga wangana su ma ba za su ba zaba ɗaya ba to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ƙarfi da juriya na neman ilimin domin matsalar ta hidamu mu yanzu shine kuɗi sunan hidamu mu to duk da annabi sallallahu ta'ala sai da faɗa mana cewa wani zamani zai zo da kuɗin da za a tsaye da duniyar da lahirar to amma ya zan ka sanya kuɗin da za ka nema domin gyara ne za ka yi don can gobenka in sun ka zan ba na haka bane to aikin banza ne to muna fata Allah subhanahu wata'ala a ya ba mu ikon haɗawa guda biyu ɗin nan gabaki ɗaya an ce ka zo ga aikin duniya kamar san ba za ka mutu ba shi ke da Allah ai kuma ka zo ga aikin lahira kamar yanzu yanzu za ka kare ka mutu haka Adam sallallahu alaihi faɗa muna to da fata Allah ya ba mu ikon bin a umarnin Allah umarnin manzo Allah sassan umarnin auliya Allah su bola na sha'ar su shaɓe shaɓe zaɓe lallahu ta'ala zan takaita a wannan jawabin da fatar Allah ya ba mu ikon riƙewa da aiwatarwa alfar manzo Allah su da khairul kalami ma kalla wa dalla bayan wannan muna addu'a ga malaman da gudanar da wannan tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara fara zukatansu ya haska kai kiraza alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma da yin aikata buki saurari kuma ke aitawa Allah ka bamu iko dabbaka cikin a cikin zukatanmu Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kawo nan mu ba alfarman manzo Allah dukkan abin da za a ruka ka bai da shi malam ta masu ya faɗa halifa ya riga ya sai a kiwa kuma lokaci ya zamu ta zamu ta kaita anan da fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairin sa ya rabbana ya khaliqal awalimi amin kul bainana wa bain kulli zalimi amin wazir kulli bai ilayna alhasana amin واجزه أن الجزاء الحسنة اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرية وكشف عنا من البلاء ما لا يشفي غيرك وكشف عنا من البلاء ما لا يشفي غيرك يا حي حين لا حي ويا حي يحيي الموتى لا إله إلا أنت غوث غيث غياث أجسنا غوث غيث غياث أجسنا يا ربنا بجاه خير الناس والشيخ التجاري أبي العباس الشيخ إبراهيم غوث الزمني ومن أحبهم يس- كل الزمن يسر أمورنا كلها وارزقنا رزقا حلالا وسالا لنا لا بفرحنا وسرورنا أبدا إذا رأيت الدين على سرمدا وافتح علينا فتحا مبينا وهل بنا العباد يا مهيمنا حقق رجاءنا وألنا سؤلنا حقق رجاءنا وألنا سؤلنا حقق رجاءنا وألنا سؤلنا بجاه سيدنا وعلى رسولنا صلى عليه منزل القرآن والآل والأسود الأزمان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا باب لا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا باب لا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا باب لا واسع الكرم يا سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحق لك والهدي نستوى والعلي قدر من العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله amin ya rabbi alamin ubangiji Allah ya saka da alkhairi madukon da sanagon a mana da wani abin maganan nan tukunna ai sai na ce ka baya sana za ka baya yanzu za mu miƙa ma shi babanmu kuma madaha Ah, abin magana ya albarkace mu kamin ya ƙara samu kira ɗaya daga cikin ɗan kwamitin wannan aikin wanda yake duka da ba za su shiga kira duk inda ake ganin manzana inda ake yawan gaba to da ba za su shiga kira don da ba don himmar su ba to wataƙila da abin bai gudana haka nan ba to da haka ni na san suna da abin da za su faɗa mana kuma dole ne su faɗa mana don mu fa'idanta sannan kuma waɗanda suke ƙoƙari su yi irin waɗanga abubuwan da suna da suna yi su samu hanyar bi to a kan wakan lawa bismillah Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Sun dai abin da zan faɗi la'alla ko kai ne shugabannin mu da waya ko ko wancan ne mai sun faɗi. Duk abin da za mu faɗi shugabannin mana su iman sun musu Allah ya saka ma da alhairi. Allah ya saka ma da alhairi. Allah shi ƙara kowa. Allah ya ƙara kowa. Wannan yan kwamati Ubangiji Allah ya saka muku da alhairi. Inda za a kwana na ana yi ba jiɗi za mu ji ba. Insha Allah Allah ya saka muku da alhairi. Allah ya saka da alhairi. Allah ya sa ta bakin halifa mu- muna ganin baɗin baɗaɗa ma zane halifa ka ce mana Allah ya sa muna ganin baɗin baɗaɗa ɗan kuma ba tattaho Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya sa mu cika da imani saboda alƙur'ani. A gaishe ku mun gode mun gode Allah ya saka da alhairi don albarkacin waɗi za su alaka ibadi annifa inni qarib أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن يتق الله يجعل له مهرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا آمين يا رب العالمين ubangiji Allah ya saka da alheri a kamar yadda na faɗa na ce ko mai wayan ne ko ko mai tabalika a kaji hadisin ne sai aka ɗan yi man nuni da babban su to amma shi babban nasu na san guri ne abin da yake so ya ji na ƙasa gare shi sun rika daidai kamar yadda yake so tun yana raye saboda haka za mu ba karamin daga cikin su za mu ba mana aminu ya dan yi mana jawabi ko da kalma da rici ba da shi karau kan da
bai waya na ba izini na ba izini
bismillah bismillah
wani yayi don muna da muna da darasin da muka samu a gare ku kwarai da gaske kuma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، kamar yadda aka wakilta ni in ce wani abu a matsayin ƙananan kwamitin wannan gabatar da wannan tafsiri to ba wani abu zan cewa ba illa irin kiran da malaman mu kai a kan a zuwa ilimi Ah, saboda duk wanda ya zama wani to sai da ilimi sannan kuma masu zuwa neman ilimin to sai mu sa haƙuri kuma mu neme shi da albarkaci ne kada mu je mu nemi ilimin ɗai mai albarkacin ilimi mu girmama wa'anda muka nema ilimin gare su kuma mu hidimta musu to sai mu samu ilimi da albarka mu ma sai a zo wajen mu neman albarka da yawa zan mutum zai je neman ilimi amma kuma kana gane da ilimin amma kuma ba a zuwa neman albarka gane saboda bai samu ba a ban manta akwai wata rana wanda mu shewa kali da dandame sadda muna can zaune yake cewa a duk mai son ilimi ya zo mu bashi amma albarka sai an sai to alhamdulillah ban mancewa da irin wannan don haka zan takaita a nan inda wakaduna mu ne nake wakil alhamdulillah alhamdulillah
Allah ya saka da alheri a saurari jawabi daga bakin ɗaya daga cikin yan kwamitin a watsa wannan tasiri ko ta ko'ina a gida da waje da ko da ko'ina da ko'ina a alhamdulillah mun gode bare Allah ya saka da alkhairi ya yi mana bayanin cewa lalle ne mu tashi mu nemi ilimi kuma ya yi mana shi a dunkule duk da na san abin da yake nihi la tanamil ilma illa bi sittatin sawan bi ka amma da mu uhadi bayanihi zakawan wa hirsun wa dibarun wa bulgatin wa irshadu ustazun wa dula zamani na san wannan shine ya ɓoye a wasu sun fahimci abin wasu su soke su to amma dai yanzu sun ƙara ji ne saboda haka sai a yi haƙuri kuma a za ana shirye da malami kuma ya zana akwai guzuri kuma a yi amfani da lokacin da ake ciki alhamdulillahi allah ya saka da alkhairi a kamar yadda na ambata ka mu zo ga shi a shehu malam malam hafizu wannan suna suna fa ne babban suna kwarai da gaske hafizu ba kaga ashe ko ina da ko ina duk abin da kake nema da hude ga hafizu saboda haka na alhamdulillah muna tare da hafizu insha Allah alhamdulillah yanzu za mu ba da abun magana ga hannun shi zakiru tasiru a madadin baba zakiru ibrahim domin shugaban kuma Humatu Humatu da kalafi na Ali Kubbati ya dan yi kokari ya dan wasa mu ya dan caza mu yadda za mu tashi mana cikin nishadi sosai matuƙa eh dama dai za mu tashi cikin nishadi amma dai ba kamar in ya caza mu dan ba haka na waka za mu shirin Bismillahirrahmanirrahim
na za a amsa kwarai ko eh tana amsa tana amsa
da yake ko da yake a tsakewai ni ka raga bakin ka ka raga bakin ka haka yawa wani ɗaya daga ciki ya ce wai ni halifa ne sannan shi wanda a shehin wurin inda zan halifance shi ma yana da saura da yawa akwai saura da yawa ko da hau ganin ka wani halifa ne ko da zan halifancin ma akwai saura da yawa ko yanzu kamin ta kai gara akwai wa'ai to ba komi ba komi Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah
jama'a alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci kuma ya kawo mu daidai lokacin da za mu rike addu'a sai dai jama'a kowa ya yi haƙuri da wanda aka sa ya yi addu'a da wanda ya ce amin ba su da bambanci wanda ya ce amin ya yi addu'a kamar yadda wanda ya addu'a ya yi saboda haka a ɗan yi muna uzuri don Allah a ɗan yi haƙuri za mu rihe yanzu za mu miƙa abin magana ga shi shek mana hafizu ya yi mana addu'a kuma ya rufe mana haka maka samu
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah sunusi Allah ya saka maka da alkhairi Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka ka da magoya baya baki ɗaya muna ƙara yi ma Allah godiya dan gaskiya alhamdulillahi mu almajirai tare da mu da malamanmu tsakanin da Allah muna zaune lafiya lau a cikin wannan gari amma wayanda suke a nan cikin garin ba za su gane haka ba amma idan mutum ya fita ya ga rigimar da ake fama ya zo nan cikin gida to wallahi zai ce alhamdulillah sannan idan muka duba a nan makabarta ga ta nan in ka shiga cikin katsina in Allah ya soya da nan da ya katsina tabo wanda na sani ba inda za ka samu kabatar da aka yi makatanga a buɗe take amma mu gashi na a shekara ɗaya aka saye ta kuma aka gina ta a wannan shekarar wallahi bai ma Allah godiya akan haka duk abin da ya tashi duk abin da ya tashi shugabannin mu suka yi kira a wajen mu gaba ɗayan mu da mu da ƙananan mu da manyan mu za mu haɗa kan mu kowa mu rika yin gogoriyo akan wannan ayat ke cewa ta'awunu ala birri wat taqwa wa la ta'awunu ala ismi wal udwan to alhamdulillah muna yi ma Allah godiya akan haka kowa kokari yake yi wanda ya bada kaza ni kuma ya kokari in fi bada abin da ya bada wallahi mai ma Allah godiya akan haka sannan kuma alhamdulillah zawayoyin mu duk abin da ya faru na addu'o'i ne na me da an kira gaba ɗaya wallahi kai haɗe zaka ji ana rububuwa ayi sauri ayi abubuwan nan to ubangiji Allah ya ƙara saka mu da alkhairi Allah ya ƙara haɗe mana kawuna mu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah mazaunan da ke wannan gari ubangiji Allah ya ƙara yawaita mana su alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama da yake lokaci ya riga ya ja kuma abin nan dai an riga an dora mai me ake ce ma kwado kayan da bai iya tashi da su amma tun da su suka izini shikenan Fatiha da Salatul Fatih إلى صراطك المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربي يا ربي بجاه الهادي فكف عنا كل شر العادي يا ربي يا ربي بجاه الهادي فكف عنا كل شر العادي يا ربي يا ربي بجاه الهادي فكف عنا كل شر العادي من علينا بكمال الارفان وكل مرغوب بك الانان وسرؤ بنا بسك جميل وقهر عدونا بقهرك الجميل برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر من آدانا أو ظلمنا أو رمانا بسوء فتعاله هباء منصورا يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الله يساك على مدني الله شنونا منا kamar da aka sani kuma ne akwai sauran kafin da za a yi addu'a su ma gobe Allah kai mana rayuwa kamar can babban masallaci masallacin dun za a yi addu'a kamar da aka saba bayan sallar azhar zuwa al'asar wannan tsakani insha Allah kuma bayan an kare shi ma bayan karfe hudu shi kuma da tsakanin wacce masallaci